Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Yau muna ranar Laraba, bakwai ga watan Ramadan, shekara na dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da hudu Hijiriya, wanda ya daidai da ashirin da tara ga watan uku shekara na dubu biyu da ashirin da uku miladiya. Muna nan a zawiyatul markazul fuhumi wal ma'ani da Sheikh Ahmad Tijani radiyallahu ta'ala anhu tare da shugabanmu jagoranmu imam asaidi shehu muhammad sallah bin shehu muhammad jamil radiyallahu ta'ala an a inda shehu ke karatu a cikin littafin ashba yau ma kamar kullum maulana zai ci gaba ne daga inda aka tsaya sai da bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ دين لنا بهذا المحضر وتأتي بنظرة تأتي لنا بصبر سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بارك الله ما تجمع ووعد سنة عين الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau ma da ilimin Allah karatun mu zai ci gaba a cikin muka kwana a jiya Allah ya mana gangora alfarman shugaba sallallahu alaihi wa sallam wa an abi dharr radiyallahu anhu an kalli wayar hadisi daga Abu Dharr al-Bukhari Allah ya kara masa yadda shi kuma Abu Dharr al-Bukhari ya karba anhu صلى الله عليه وسلم daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda arwayar Abu Zar a bidayar Isra'i da Miraji abinda aka rawaita daga gare shi shi kuma yana cewa manzon Allah sallallahu alaihi cewa yake tulida sabu bai yi wa ana da makiyata tulida an bude tulida an yaye me aka yaye sakku bai ji rufin ɗaki na ɗakin da nake ciki rufin ɗin gaba ɗaya shi aka yaye gaba ɗaya kuma shi aka buɗe ashe ɗakin da annabi yake ciki da jibril ya zami zuwa a kan mamaki sai ya zo da wata tifa saɓanin sifofin ɗan adam ɗan adam in zai shigo ma ɗaki in dai ba ma yi bane in dai ba ma yi bane to lalle tambayar bai da mashiga sai ta kofa ta kofa zai ji shigo dama wato kuyuda min abawadiha she sa ba ta gina daki ba kofa ba daga daki ba kofa ba windo to wannan daki ba na mutane bane sai dai in daki wasu a jeru ne sai kuma tun wani daki ne na mayu amma dole ya ga daki kaga kofa bayan kofa ma ana za a faɗa da za a sa windo a wata ma da yawa ba da shan iska sosai to amma abin mamaki a wannan ruwaya na abu zar sai jibrilu ya zo wa annabi wani irin zuwa maimakon da inda mutum ne zai ji wata koba kuma in koba ya ji wata koba da farko da zai yi ai sallama ma zai shigo waye bayan ya sallama shi kenan sai kuka takin ba zai wuya kuka ba sai ya nemi izinin shi ba in ya nemi izinin ma zai shiga da ma a'a sai in an masa izinin ya shiga sannan zai shiga wa idza qila dkhulu fadkhulu in an ce ku shigo sai ku shigo kawai in ba kira ba farjihu ku koma kawai inda kuka fito saboda kana wannan tafiya mutanen kirki kenan kuma shi jibrilu ya san cewa shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya jarce shi da magabta makiya kenan in kana jin wani annabi da da maki bai kai manzon Allah maciya ba to kaga kenan a irin wannan dare a ce wani mutum ya kullo wa manzon Allah ta koma tashin sa akwai dan barazana an ga da kamar akwai wani abu na dan barazana a ciki dama sun kaburan makka ba san annabi suke ba ba kuma son aikar da annabi ya zo da yake suke yi ba wasu su ba sa son manzon Allah wasu su abinda annabi ya zo da shi ne ma kwata kwata ba sa so to kai wannan yanayi shi yasa da duri da ya tashi zuwa sai ya zo ta sabanin zuwa ta dan adam shi kuma da ka duri a wajensa babu shi ya fi ba shi a mashi niyyar wajensa. Dutse zai hana shi zuwa waje, katanga zai hana shi shigowa waje. Duk wani abin da ake kiransa shamaki, to shamaki ne tsakanina da kai amma ban da mala'ika. Me yasa su mala'ikun wani abu baya haddare su saboda su gaba ɗaya haske ne. Gaba ɗaya su zahirin su haske, batinin su haske, komai nasu haske da Allah ka taba gani wani abu ya kai haske kuwa haske kawai na kawai ratsawa yake yi da gudu ne shi yasa malaka jibrilu da ya tashi zuwa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam kawai sai ya yare saman ɗaki sai ya zo kuma abin da zai ba da mamaki ya yawan ba irin na zalin da bane ya yawan ba irin na halitta bane shi mala'ika in ya tashi ya yi abu da yake shi haske ne shi gaba ɗaya mala'ika haske ne zai ya yi abin ta ta ko bai balle ba kusa kuma bai balle ya fita ba kwano kuma bai lotse ba balla zai ya yi ba tsaran kwano ba tsaran tata ko kuma ba tsaran kusa amma kuma ka ya yi kuma za ka ga abin da shi a yaye kuma mala'ikan ma ya shigo ya biya bukatarsa kuma ya fita ta inda ya zo din kuma sun mamaki kuma wallahi ba ga wani alama da safe cewa ta fitin nan ko rufin gidan nan an buɗe shi an yaye shi ba me yasa wanda ya yaye ba mutum bane mala'ika irin wannan karama na jibrilu Allah na ƙara mai da shi karama ga waliyan Allah akwai waliyan Allah da dama da Allah tabaraka wa ta'ala ke musu irin wannan saboda ne ƙarfin hasken su saboda ƙarfin haske yadda mala'ika Allah ke nade masa masafa ba'ida ma'ana zangon nisa ne nisa a cikin ƙanƙanin lokaci to akwai waliyan Allah wanda sun gaji irin wannan hasken su ma ana nade musu masafa ba'ida Ma'ana ni ba ta zangon nisa ne nisa fage ne nisa amma waliyin Allah zai keta shi a cikin kankanin lokaci kamar yadda muka sani akwai waliyan Allah wanda in sun tashi zuwa ziyarar manzon Allah taku daya biyu lauku suna rauda manzon Allah akwai su in ka ji karka yi mamaki kai fata kai ma Allah ta jaka su wani jana ba ne ne saboda duk wanda ya yi inkarin karama har ya mutu ba zai tattare da duk wata nima ta Allah ta Allah ya inkarin da ba har ya mutu ba zai tattara ba duk wanda ya inkarin ganin annabi ya karanta har ya mutu ba zai tattara ba zai gani ba duk wanda ya inkarin ganin annabi ko a barci har ya mutu ba zai gani ba haka duk wanda ya inkarin wata nima na Allah da yawa wani gani shi kan da sai dai da ana ba da labarin wannan karama amma ba zai yi ba ko min zikirin sa ba zai yi ba saboda in har wannan karama da saboda haka in ka ji wani abu daga wani waliyin Allah kawai kai raja Allah ya sanya mu da cikin wa'annan bayin ga zuwa lafiya lau akwai irin wa'annan bayin Allah da yawa wanda ta ku sai uku suna maka an yi waliyan da ma saboda ƙarfin haske ma sallola biyar ma a makka suke yi an yi waliyanta saboda ƙarfin kusaci sallola guda biyar a madinan manzon Allah suke yi haske ne haske ne ta shehu ɗaro ne kullum Allah ƙara masa yarda in ba ka da kuɗi a banki ba ka da kuɗi a ban kaɗai. To kar kai tsammanin kowa ma ba ka yi ba, kai ne ba ba ka da shi ba. Wani yana nan da su a bankin, wani yana nan da su a na a ban kaɗan ma. In ba ka da haske da matsayi na karama, kar ka ce wa kowa ma bai da shi a'a kai ne ne ba ka da wannan network ɗin. Amma fa akwai masu wannan ƙarfin network ɗin. So da yawa sai ga mutane ma bauta MTN da yawa. Sabis ɗin wannan ya kasa kuma sabis ɗin wannan kuma kun a lokaci da kuma duk sunan su MTN. Ko ba ka wani wani ma sai ka gama gaba ne kawai sai a sa masa call emergency. Kuma MTN ne yayin da kuma ne sun wani a wannan lokacin is school. Kuma na su koyar musu masa kuma call emergency. Dan Allah saboda kai MTN ɗin da ba ta da network sai ya zama duka network ɗin ɗan can gaba ɗaya ba su da network ɗin a'a na kenan a wannan lokacin babu saboda haka mala'ika an gane ya yi wa manzan Allah wani irin zuwa wani irin wannan zuwan ma ba ya zo gaban annabi irin makamantar wannan zuwan ba ma idan bai na umaru بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه اثر الصبر ولا يعرف منا احد حتى جلس الى رسول الله صلى الله عليه وسلم واسند منكبيه الى واسند ركبتيه الى ركبتيه ووضع كفيه الى كفيه من أبناء gaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam abin mamaki sai ga wani mutum ko ya tsalla gaban mu mutumin nan ga farin tuba ga bakin gashi sannan ba ga alamar tafiya tare da shi ba wa ba wanda ya san da ya tarka ko ya tsawo kawai sani shi kawai ya zo da kwashi shi gami a wanda yana nuna an gane ƙarfin hasken mala'ika saboda haka mala'ika jibrilu sai ya kullo ma annabi ta saman ɗakin sa saboda kaiwa a cikin karama shi kenan da ya kulle ta wannan dakin annabi da lokacin da aka yaye mun hukumin taki na wa ana bi makkata a lokacin wa ana muqimun bi makkata a lokacin ina zaune a garin makka ne ina makka tabbacin isra'i annabi yana garin makka aka yi isra'i da miraji da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ina zaman makka aka yi irin wannan abu shi ne abin da ya faru kada ya faru kada sanar da wuri da na samu ya yaye kawai sai ga malaka jibril ya dara sai ga shi ya sauka da ya sauka fashara a kadiri sai jibrilu sai ya bude mun kirjina da an yi wa malaka shakku sadari ajewan kirji sanda za a yi isra'i da miraji da manzon Allah dan Allah ƴan uwa ko wannan ma yana ƙara tabbatar da ƙarfin Isra'i a bayyana ko? Da Allah shakku salarin dama a bashi ake wa annabi tsage wa kirki? Da Allah ba an taɓa yi kafin nan ba? Lokacin da yake kun sai da a yi masa sajiya da Allah ba masa shakku salari ba? An yi mana shi ma a bashi aka yi ba bashi aka yi ba. Ko ba haka bane lokacin da za a sauka masa da wahayi nan ma ba masa shakku salari ba? An yi masa a lokacin isra'i da miraji ma an maza shakku sarri ko ba shi ba an yi sai aka kuɗa wa manzo Allah kirjinsa wanda wanda yana nuna gaya a matsayin manzo Allah annan Musa ba Allah ya kura wajen Fir'auna ya ji lamarin ba karamin lamari bane babba ne ya zara su da ya hakama ya zama dole da ya lafiya wajen Fir'auna nan dai ni ina da wasu abubuwa na taimako da nake zuwa yin Allah ba zan iya zuwa wajen kakan kafirin na aka kawai ba Allah sai da neman taimakon ka rabbi shirani sarri abu na farko Allah ina roƙo kai kula min kirjina kuta min kirjina yalwata min kirjina a duk ba ne ba sharuhu hadan yalwat kirjin ya fara nema saboda duk wanda zai kula shi wajen fir'auna zai da yalwan kirji to yadda za ka samu kala da yawa saboda fir'auna wani irin kafiri ne ɗan siyasa. Duk siyasa ya iya ta shugaban ɗan siyasa kenan. An gane kenan ko? Wa shugaban ɗan iska kenan. Duk iskanci Firawun ya kai. An gane kenan ko? Duk abin da baka tsammani ba zuwa da shi ya kai. Akwai siyasa, akwai taurin kai, akwai kilimi akwai wayo akwai wayo kuma akwai wayewa sai dai duka na banza ne duka gaba ɗaya na banza ne kuma duk mamaki Allah yana son Fir'auna shi Fir'aunan ne bai dace da soyayyar Allah ba. an gane ya ko amma Allah yana son Fir'auna shi Fir'auna ne bai samu tauhidi ba dan Allah in ba domin soyayya ba ka kalli yadda Allah ke faɗa cikin Fir'auna ba wa laqad arayna wa ayatina kullaha wa kasara wa hada dan Allah ba soyayya ba Allah Allah ya ce mun tura Fir'auna ayoyin mu fa gaba ɗaya ba gaba ɗaya ayoyin mu sun mun tura mu gaba amma da yake ba samu tauhid din a wajen gaba ba kan da ba Fir'auna ya tsare ta ayoyin gaba da kuma ya ki imani da ayoyin gaba da da Allah Allah ya koyi ko bai koyi ba shi ya dace da san Allah bai dace da san Allah ba sai in da mutunta gaba da duk da ababen da ya gani gaba da wannan bai sa Fir'auna ya sa Fir'auna ya mutunta ba bai sa Fir'auna ya yi imani ba kada abu na farko da Musa ya yi ma sharku sadri رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي هارون اخي اشرك به ابي واشرك امري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا انك كنت بنا بصيرا قال فذوقي دخولك يا موسى amma saboda girman shugabanmu annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallama ba magana rabbi ikiradi sanadi Allah ya roda mun cewa babu wannan tsakanin annabi da Allah. Abinda Allah ke ce masa alam na shara da ka sadaraka, alam na shira da ka sadaraka, yayin da mu zaki cewa rabbi shira ali hadari. Allah kuma na so Muhammadu alam na shara da ka sadaraka, ashe ban yalwata maka kirkin ba, kuma yalwata wa shirkan wa ma'ana. A bayyane kirjin manzan Allah yalwa ne da shi wa sadarun wa abu kirjin annabi yalwa ne da shi tsakanin nan da nan a bayyarwa wannan a bayyane kenan amanan yalwa ma wallahi akwai yalwan ma'anan kirji ga manzan Allah a halittar Allah ba ne yalwan kirji irin manzan Allah ke sa annabawa Allah ya musu iyaka a aika amma banda manzan Allah saboda kirjin manzan Allah yana da yalwa kowa zai iya shiga ya zauna kuma kirkin sa da za a kowa ba. Shi ya sa shi in Allah ya tashi magana ai banza zai ce ma arsalna ka illa ka fata billahi. Da Allah ka taɓa jin manzo da Allah ya turo shi zuwa ga gabaki ta gidan mutane in ba shugaba ba ba da sallama ba. Me ya kawo wannan shawar shawar sabirin manzo Allah yalwar mutum manzo Allah. Kuma abin mamaki duk da yawan population al'umma nan ba gaba ɗaya ba komai bane a wajen manzo Allah da za a ƙara yawa da wannan al'umman annabi ko biliyan guda ɗaya annabi yana daidai da shirye da kuma yana daidai kai biliyan ɗin ma a nan ta ci ko biliyan guda annabi yana daidai da suka yi kasa ba su yi ba dala gaba ɗaya kuma ya cike komai ba to me ne wani abu ne wannan a kuma Allah sallallahu alaihi wa sallam an ga da ko Allah bai so ba shi ma bai so ba. Walau sha rabbuka da hada nasu jami'an da Allah ya so da ya shirya da kowa ma gaba daya. Ko ba su wani tun ba ke ce shirin Ibrahim ya tumbata ya tumbata ya tumbata sirrin annabi ya malala ya kwalala ya zuba a ciki da waje sirrin Allah ya kwalala ya malala kansa ciki da waje تجد لو شئت أما فرد كل بسيطة وأدركت أسرار كل بسيطة لما دوت برهاما لو شئت لنا بلاما أما فرد كل بسيطة والله سيقيد الشو الجلسين هذا ودور النقاط عليها وأدركت أسرار كل بسيطة كما تذكر حديثة لم تعلم أجنو هو سيار أسرار الجاهلية أبن شوية والنقاط kada babu zamani la magana nan da kane alima zalika fulanu wa fulanu kaza fulanu masara alkiya kike magana da nake kai wani ma ya sani wani ma ya sani wani ma ya sani yayi masama kan iyali abinda mutum ya yi ba kama abin da ka gani ku kuma ne zama da ma'aushi gani ai ya kori gani ya kori amma duk da haka bari mu kona da kauri wa baraka ukhra فترون عجبا من خير الخلق من من دبر وذاك كلا فإذا التجاني مدد سر المصطفى الأدناني وذاك كلا من ذاك المناني آمته في الصبح والسيران ita wata rana wata rana shakuru shakuru kar ku damu kwata kwata wa marratul kufra akwai wata shudewa tana nan zuwa tarauna ajaban za ku ga abin mamaki kurukuru a ina yin tsayi da zarfafiri na daga fa'idar wannan cikarmakin walijai gaba da za ku jami za ku sha mamaki wallahi da zanen ba muna ta shan mamaki ba ko ba ba sha mamaki ba dan Allah ba ka ga yadda yara matasa suke karewa a la ilaha illallah ba kai ba ka ga yadda matasa suke karewa a yaban manzon Allah ba ka ga matashi ma dan dan shekara ta dan ashirin da wani abu babu abin da ke burge shi zai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mata suke burge matasa dogaye masu kayan aiki masu dogon wuya masu shafaffun kuma su mada masu iya tafiya laita masu fararen kilo da ɗan daddan raga shi har gadon baya ga iya tafiya ga iya magana ga iya lambasa ga iya rakwarkwasa duk an iya gaba daya amma saboda faidar shi yau ka ji matashi wannan nan matan ba shi ke wuce ba cikin ya gano shi ma so yake zama shagiri so yake ya zama majiji so yake shi ma yake ya zama zaku wannan karamu shehu Ibrahim ne dan Allah ba ku ga yadda ake adam alqur'ani yanzu ba arhaba ba ta je ba kan bai wanda ya je gaba yanzu ya ga dama ne duk je mutum da ya gaba sai mun Allah ya ga dama ne amma haka yanzu kai arha a kowace unguwa yanzu akwai makarantun hajja kuma hajjan hajja yi kaka ce wai ba hajjan hajja yi ba a hajjan hajja yi na garamu ne su fito mu safa mana su mai yaran su fito mana duk da abu ɗaya ne ba wanda bai faduwa a alƙur'ani ba akwai shi ba akwai da ba a faduwa wata rana ko kwanin ma mana wata rana ma ana nan da shi kai ba kwani ba da yau ni ne gwanan na kwace gwanin takan yau Allah na kwace wata rana ya nuna maka kai ma din ba gwani bane ni Allah ni da hakimi wai dan wane ne askan qur'ani ya zama arha ba wahala sai ka ga yara suna kallo suna zuwa boko suna wazifa suna komai amma ba su da shi da su aka ta qur'ani a shau ma raka kubra ta rauna adama min kai da kake imanin Allah abubuwan mamaki ga sunan kullum da shekarun baya in aka baka labarin matasa ba kyau a duk wanda ya sani gasar shekara talatin baya ya dawo yanzu ya gani gasa a yadda ya ganta yanzu ya ce lalle a kai da shehu ba a kai da shehu ba in ba shehu ba ba zai gyara mai gasa amma da kai da shehu ta kunno kai ya gasa aka buko ta aka huro ta ta yaɗu ko'ina saura ya kowane sai gudu da ɗan kwana da ɗan gangare ko wata ya gangara cikin faida wannan da ya sha kwana sai ya faida wannan da ya gangara sai ya zama ɗan faida yanzu ba ɗan kwana ba ɗan gangare saboda kai da shi wani ba to kai da shi to aka Allah tabaraka wa ta'ala yake al'amarinsa Allah ya da mu saboda haka sai Jibril ya irin wannan tajami bayan nan magana sai ce sai aka yalwata mun kirkina saboda menene wani al'amari babba da ake shirin su tsanta ita ne ba ta yau kusurta ba yira da ake yin kusurta ba dana ba ta an buɗe jirgin ba a ta an yalwata kirkin mai kai ma yanzu da kake jin karatun kai ma yi sai ta haka ke kusurai sai an buɗe kirkin ba da waje ka waya abin yake nan an ce kaza can an ce kaza nan an ce waya abin yake an gane kenan ko sai kai ma nan mai karatun ma da Islam karatun sai ka samu yadda wanke shi. Shi ma mana Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce aka yarwa ta yin zina bayan an kula kajin sun mata alahu sai zuwa ya wanke kajin nan nawa bimaki zamzama da ruwan nan na zamzam ruwan zamzam ba ruwa mai albarka kenan ruwan da annabi yake duk abin da ka sha ruwan sai shi amma duk abin da ka sha ruwan sai shi amma dan ka sha dan niyyar Allah ya baka lafiya Allah zai baka lafiya in ka sha dan niyyar Allah ya baka ilimi Allah zai baka ilimi in ka sha dan Allah ya baka ƴaƴa ma'aikata zai baka in ka sha dan wata bukata Allah zai biya maka wannan bukatar ba taba shan ma zamzama ruwan zamzam saboda wata bukata ba fa Allah ya biya bukatar haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ma zamzama bima shi bala ruwan zamzam biyan bukatar abinda ko aka sha domin shi ne kuma kuma da ruwan zamzam kar kai tsammani sai ka je kasar Saudiya an gane da yango sannan ka sha zamzam ka samu biyan bukata a'a har ta ɗan gwanin nan masu ruwan rubutun nan ba bambanci ruwan zamzam din nan da aka kawo aka ake tura a fararen robobi da ake cin din nan da sauran su duk zamzam ne in ka je ka siyo ka zauna ka sha dan buƙatar Allah zai biya buƙata an gane kenan ko eh eh ka je ka ba ka kuriya ka sha wannan wata daraja ce kuma daban amma in an kawo da nan sunanta zamzama ko da shekara goma zan zan sunanta wasu malamai sun ce ruwan zamzam ko alkautara bai kai da daraja ba. In ji wasu malamai. Sun ce har alkauta bai kai ruwan zamzam daraja ba. Wasu ka ce a'a alkautar ya fi ruwan zamzam daraja. Wasu ba su ce kuma mun ba. Sai aka wanke kirjin manzo Allah an gane kenan ko aka wanke shi da ruwan zamzam. Me yasa saboda sakon da ke tsakanin annabi da ruwan zamzam annabi ya yi wani irin sabo da ruwan zamzam ya dama a cikin ruwan zamzam aka ake shi a cikin ruwan zamzam ya taso a cikin ruwan zamzam ya girma duk da an kula annabi da ruwan zamzam ne ya saba da ruwan zamzam tsewa za ka wanke zuciyar manzan a sauran da ruwan zamzam ila asir da zuwa ƙarshen wannan kisa ta israfi da yawa kaga wanda ya kalli a cikin abu zar hanyoyi da dama zai tafiya zai tsirari a farki a kai saboda ya yi wa wurin ɗakin manzo Allah da sunuwar Jibrilu da kuma ɗaukan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da fita da shi ta saman ɗakin sa da kuma dawowar ɗakin ta kulta farbe sannan kuma aka shi ma da sannan ta kuma tafiya wannan ma yana tabbatar da Ibrahim a farki a kai bayan wannan a buɗe kirjin manzon Allah da wanke shi shi ma wannan ƙarin hujjar cewa Isra'i a bayyana ake wani jiki da ruhi a kai. Sun ba aka rufe ya ji, daga nan kuma sai ki rufe ya rike rike hannuna, sahara ya ji, sai ci da auhawa da ni har ƙarshen mitaraji da kuma dawowa. Wa an anasin an karɓa daga anasun Malik hadimin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam din nan shi kuma na zarwara annabi yace utiku an zo mini da abin hawa fansuli kabi sai aka tafi da ni ila zamzama zuwa ga rijiyar zamzam an zo min da aka zo min sai aka ɗaukan da aka ɗauke ni da aka tafi da ni wajen zamzam da na kai dalilin zamzam bashara an sarari ko ba shuriya an sarari sai aka yi da kirjina aka wanke shi aka sake mai da kirjin sannan muka ci da tafiya ashe yana da cikin abin da wasu malamai suke bai wa ɗaliban ilimi shawara da shi in ka ga almajiri ana ba shi karatu yin rikewa kirjin ne bai budewa. Da kirjin ya bude sai kaga ana bashi yana tafka yana rikewa gobe wani zama shi za hada da najiya sai ba ta su gaba daya. Amma kirjin almajiri in ya zamanto kuntacce an gane kenan ko ba yalwatacce ba zai ta samun matsala. Zai ta samun matsala. wani lokacin sun an gaya maka makarantar ya gane yana rabuwa da mali yana zuwa gida sai ji kaman ba komai a kwakwalwar kuma ya ƙara dawowa saboda kirkin dai akwai dai wani abu a cikin hanyar su kirkin almajiri yana gama da irin wannan damuwa ya yawaita yi wa annabi sallallahu kuma ya yawaita yin tawassuli da manzon Allah sai yana yawaita yi wa annabi sallallahu yana yawaita kamun kafa da manzon Allah a hankali Allah zai ta buɗa masa kirjin Allah zai ta faɗa kirjin Allah zai ta yalwa ta kirjin har ya wayi gari wata rana ya zama kan mamaki a makaranta ya zama kan mamaki zama kan mamaki sai wa'annan misalai suna da yawa ba su da adadi adadi ba su da shi kuma ai hadisi ne ma ko karatu ne kake yi ya kakare ko ko wata aya ce kake so ga kafa hujja da ita ko wani hadisi haka sai ya gudu dama ne ga mallar sunna kai wa manzo Allah salati to abin da kake so ka dauko shi a Qur'ani ko hadisi sai man nida ko ko kana ganin abin da shi a ido amma ya zo ba shi ya ki ina marwako ga abin da kallo amma ya zo ba shi ka hujja kai nauyi to duk abin da mutum ya manta ko yake so ya zo maka yin sunna ai ya inganta sunna ga manzo Allah salati yana yi wa manzo Allah salati Allah zai suna ta da shi wannan abu an gane ashe kenan ma ilimin ma gaba ɗaya dan uwa an gane ko in kana so ya zo ka kama kafa da manzo Allah makale wa manzo Allah da yawa yi masa salati da yawai ta kamun kafa da manzo Allah sai ka sha mamaki abin zai zo ya ba kuma mama wani Allah ba ma ɗaukar wa an abi hurairah da an karbo daga abu hurairah an ya kara masa yadda a alaƙar ruwaya a nan shi kuma abu hurairah yana cewa yana yana hakaitowa akan faɗan manzon Allah annabi yana cewa laqad ra'aytuni fil hijri hakika na ganni ni manzala na ganni a nan kusa da Ka'aba a nan kusa da Ka'aba ko a nan Ka'aba din na ganni a nan mu bayan dawowar Isra'ila da Miraji kenan Annabi ya ce an dawo gashi ya dawo ki san na ganni ko da na a Ka'aba ko kusa da Ka'aba kafin na je kuma wa Quraishun Ƙuraishawa ta tsanuri suna tambaya ta an masa haya a kan tafiyan dare na. Jiya ne kaje ma? Jiya na ce da ɗaya bayan ban kwana da kafin da yawa. Na je kul daga kul wurin sallah daga nan kuma muka je sama da barko na gamu da wani har sama da bakwai. An na je magana cewa an kai ban kwana da Jibrilu an na je sai da na ga Allah. sannan na karɓo sanda hamsin haka ya karfe wa har ya zama guda biyar sannan na soko na dawo kuma garin Allah da wayewa ina tambaya ta akan tafiya ta ka dai ba nan kadai ba wa sa'alatin qurayshawa suka ci da tambaya na kuma an ashiyaha akan abubuwa mabambanta lam ukhrijaha wanda ma ban tabbatar da su ba ina ta tambaya ta yanzu sai da gajere ta yi kudu da ke zafi kudu. To, ai dama akwai fatakanmu masu tafiya a fatauci, ka gan su da ke zaban su, a yana ka gan su ko ka zama na gan su an nema magana da su. A yaushe ka gan su da ke haka yanzu yaushe za su yi ta yaushe za su dawo. Ike nan da rana da rana da zan za su dawo. Kuma za su dawo daidai da lokacin gudowar rana. rana kaza daidai da wani lokacin za ku bar su dawo. Suka yi tambaye tambayen abubuwa. Ka san misali zan yi. In ba yanzu da zamani yanzu an waje ko mutum maka ya je dawo da dan Allah zai fi tambaya kankuwa. Ai tambaya tambaya ke yi. an gane musamman malaman addini wanda ba su samu sun je ba sa kira shi kaje to ku kaza da ku kaza ya yake ko ba ka wani ana ana ana yi wa mutum tambaye tambaye ba wai dan ba yadda shi alhaji ba ne a'a suna so su ƙara kan wasu abubuwa ne amma yanzu wayewa ya zo kana kwance yanzu da za ka samu maka ka samu mace da ka yi abubuwa da ba balantana kuma zamani yanzu ya yi zaga shak gogul shak gogul kenan shak gogul ba kuma yana sani shak gogul ba ai shi gogul mana ai a gaida gogul da abin da kaga kai saki zai kawo mashi yanzu yanzu ne ba wai me yasa mutane ba sa gane ba eh wa ma yahaqula al qawmi la yakaduna yafqahuna haditha wanda yasa mutane har yanzu suka zama ɗan ƙauye ba ka ganewa gogul ma yanzu komai balle wani Wannan shi zan kuɗa ne, wai ana gawar an waye kuma kaurin cin su mara shi shan babul ma ya san komai amma wani bai san komai ba wannan wani irin karatu ne wannan babul ba ya san tarihi duk da sabon ba har kai ba da in dole ne ne kawai ba za a kan mai shakon zai gaba ba kuma babul din da kuma zai ba mamaki ba shi ya kai ba ko shi ya kai shi amma duk ba zaki shi wanda ya koma din ma tsoron ko mutum bane shi an gane ne ko domin wanda ya koma din makana ya tambaye shi a cikin da sani ba ko ko da sani an gane ko shi wanda ya kara ko mutum makana ya tambaye shi wani abu sani ba amma ko mutum ya kani to kai ne haka tsakanin da ko amma ba jiran Allah ba haka suke annabawan Allah ba haka suke manzannin Allah ba haka suke ba balantana shugaban annabawa da mutane. Ba ka ‘yan wana ko da ba karatu da yawa, murke ka kan ma'adalci da ma'aunin hankali na. Wanda yi wa kanmu ma'adalci ko da ma da ma'aunin hankali ya yi. Ai, duk ilimi ko ba hankali akwai matsala. Ko ba zuwa ne, duk ilimi in ba hankali akwai matsala. Kuma duk hankali in ba ilimi nan ma wauta. Ko sai sun gabu da juna sun taimaki juna saboda haka an ka gane wannan suka yi ta mun tambaye tambayen abubuwa da yawa annabi yake kawai tambayen da kure ta fi dalili kasan kure ta tsakanin su da abin da sami a wanda haihuwa ya sani bai na kure ta ayyatu wa masahu wayar tsakanin su mazanta ba kure ya bari ya annabi ta kawai tambaye tambayen da aka yi وقرأت كربا ما قلت مثله قط لا زال يقعد لي da bakin ciki wanda tun da nake ban taɓa gama da dama da bakin cikin wannan tambayar tambayar ba. Haka duk wanda yake maka haka da dama ta wani abu ya faru wanda yana da damar ya tambaya haka tambayar ba ta faso ce za ba tambayar ma har da ɗauko ya za'a yi. Ƙuraishawa suka tasa annabi gaba suna masa tambayoyi a ta tambayoyin ɗan ƙurai amma bai sai kura mu zama Allah da ya sa aka yi Isra'ila da Miraji da Mazala da ta ɗaura masa tambayoyin Ƙuran ba. A ya sani Allah yana ya karɓi an toshe gaba da. Duk abin da za su tambayi maza Allah, Allah sai ya ɗauko satellite ɗin abin kai tsaye. Satellite ɗin abin gaba da Allah sai ya kunna ta a gaban maza Allah. Allah da yana kallon abin ƙuruku. Za a je ba su labarin abu. Abu kaza da kuka tambaya ga an tsarka tazara tsakanin ku kaza da ku kaza mil kaza ne da kaza baitul maqdis din na mu da tambaye ni kofofin ta gaba ɗaya kaza ne tagogin ta gaba ɗaya kaza ne ku kaza akwai kaza ku kaza akwai kaza shimfiɗin ma iri kaza ne ƙasar ma iri kaza ne tsawon masallacin kirka a tsawon kaza ne fatin gudun din ma kaza ne ga irin hukun da aka yi shi ka kaza ka kaza ka kaza aka ajiye abin a gaban ku zalla annabi ya ba su labarin komai kurtif ne daga an kuce ne sai yau da shi ka da balle da nan ka zan ba su kore gaban ba su zama wayar su wayar su daga kare da labarin abin da ba fara fa Allah sai Allah ya dauko kurtin da tsakanin sama da ƙasa da sama da farko da tsakanin da har zuwa sammai bakwai da arshu da kursiyu da lawu da kalamu da komai da aljanna da wutar duka gaba daya Allah sai ya sanya su a gaban malamai da su ce wannan abu ne ya faru da manzon Allah shi ne Allah ya mayar mana da su abubuwan na'urorin zamani a yanzu da can ba talabijin Allah ya samar talabijin amma talabijin za ka yi na hudu ka ga abin da ake yi a cikin sa ai biyar da ɗin kashe za ka gani ko ka ka zai gaba a wani sai ba zai yiwu ba ana nan ci gaba sai ya zo sai aka kawo kuma bidiyo ko wanda za ta sa kansa ta kalla ya zare aka ci gaba DVD ya zo ko ba da wani daga nan ma an ci gaba wani rawa ya zo nan DVD ba ana nan satellite ma ya zo yanzu kana kwanciya a ɗakin ka komai za ka gani ana nan sai ga talafan ya zo na dare ana nan kuma sai ga gsm ya zo ko ba ga wani ana nan ana nan yanzu kuma sai aka modernize sun abubuwan na wannan sai ga wayoyi android ko ba ga wani sai ka kira mutum ma yanzu nan in kada da data ya ji ki kuɗe data kai ma ka kuɗe data ya kuɗe bidiyo ya kuɗe bidiyo ku ta kallon junanku ka ga maganar an ɗauko wa manzan Allah masallacin kullum ya ba da labarin ta an ɗauko wa manzan Allah komai a an ajiye a gaban annabi yana ba da labari kaga yanzu ba wuce wajen ba mutanen da za su yi mamaki wannan karatun amma mu da Allah ya kawo wannan lokaci mu za mu yi mamaki ne ba sai to abin mamaki yanzu duk wani ɗan uwan da ke kuma yanzu nan kwa yi dokar da shi ya nuna maka raudan annabi da ya nuna maka labarin makka da madina da su kada Allah suna yi Allah kuma su ne dan da ba to ko kai ba nuna maka wannan wannan kaga ashe magana a jami'in manzara da sallama sai dai mu fada mu ji dadi ko ba ga ne mu fada mu ji dadi mu ƙara sani girma da daraja da shugaban sallallahu alaihi wa sallam amma a zamanance ai ga abin nan a filin a zamanance kan yadda ake hada-hada yanzu a duniya ta yi maya. Ko ba kuma ne, kana kwance a dakin ka yanzu na za ka yi jini sun mota, ka shiga wata ƙasa a duniya. Ga motoci nan ka taba, kuma ka yi jini sun mota, ka biya kuɗi a wani kuma ka wata mota a kowace yanka. Kai ba ka tashi ka je ko ina ba kana kwance. Ka ce wa mutane jini ka na sai mota. Kuma nan da rana ka zama ga nan zuwa kuma kalan mota, kuma ba na wata mota. Kuma a ɗakin gaba da shi da shi ba, a ɗakin gaba ka tana ɗakin ka amma ka bar Najeriya ka je America ko ko ka je Japan kuma ga ka Japan ka taɓa mota kuna ciniki da mai mota ba a kuni ne kaka wuta kuma ku taɓa ciniki da bature ba kuma ka tura mai kuɗi ka yi ka tura mai kuɗi to da kasan ba zai cike ka ba ko ba ne kuma ya ba komai a saka motar a jirgi motar ta zo Lagos daga Lagos ta zo Kaduna daga Kaduna ta zo Rigata daga Rigata ta zo kuma kujera ta zamo ta sa salamu alaikum ko ba ko ba yanzu zai tafiya wallahi an gane ko wannan duka mu al'ummar ma'aiki Allah ya yi wa wannan da yake mun jinjiri da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sai abubuwa jirgwa in sun kwalala an gane kenan ko daga ahadisar Allah zuwa wajibiya ta sake balala cikin ahmadiyya ta sake bayyana cikin ibrahimiyya ta sake kwallewar shi nan haka za mu tabbata daga shi ne su komai da zafin milita na shi ne kusa kusa yau abin da ya zama kamar aljanna ko kuwa ta ne duk a duk kan gidan aljanna kusa kusa take da Allah da take ko ina ba san da kake so ka sha mun wa kana san da kake cikin mun ka sha ko da kun so kane da zama ne ba kai da mun ba albarka in shi ba ba ba wa da Allah da ya fara fa Allah da Allah ya dauko mu ya dauko mu magana cewa ya dauko mu amma ya dauko mu komai gaba daya an turu shi ne ina kallo zuwa ga yake da nuna komai da ba ka mara kamar shirin ina kallon ku a gabana na ba ku labari gaba daya da aka gama ya aka yi da annabi Ibrahim ko ku fitar da shi kafa sai kafa abin da ya rike dawowar fatakan ranar da annabi ya faɗa ba kuwa sai kowa ga wani ciwo ba kuwa sai kowa ga wani ciwo ba an yi zalla Ibrahim ba an zakwara kanin zalla ba da kowa rana ai ba ni ta an gane ku aka kowa ga wasu lada fata a cikin zuciya ke Allah na kula da zama ya ce kan kula ku kamar rana za ta fito sai ranar da ta ke fitowa kamar ranar za ta fito sai ranar da ta ke fitowa kamar ranar za ta fito sai ranar da ta ke fitowa ana cikin bayyana tunanin bayyana fitowar rana sai ga fata kan nan suna kuku a kan gaba kan gaba ku rana na kuku kuma suna sai ka ha ko ku yi da zai kafa rayu daga na kare wanda zai imani sai imani wanda ba zai imani ba kuma shi ke na ko ba sai zai shi kawo sama sai ya ce mi da su yamma a zama da wani rami da abin da za ka gani na aya za ka yi imani da alƙalƙalin mola فمنهم ومنهم اليهود حاكم annabi babu kiran kiran da bai zuwa garga Allah ba daga cikin mutane akwai da sami ga wuya da zai na zuwa da sai na umar da sauran manyan zafan nan wa minhum yahudun a cikin su akwai ɗan gaddama kafiru kafiri din sa mu dai sai mu kalli mu ne kauya wani babu abin da gani ba amma yake sallah ya ce ne kauya haka haka ya zo ne ka kawo ka ka sallah akai lawo an karbi irin wannan hadisi da irin wannan ruwaya an jaru daga jabiru shi da jabiru dan abdullahi babban sahabin nan ya taka rawaci irin wannan hadisi na abu huraira aka aka rawaci irin wannan ruwaya shi kuma daga jabiru karshen ruwaya da malamin zai koro kuma shi ne ruwaya sai na umaru saboda a kulle babin gaba daya da alfaruku an gane wannan hikima ce kuma aliyya irin ta zau tsari ya ne yanzu ya zama zan kulle babin gaba ɗaya da masarin da magana sai na umaru a zan shi sai na umaru shi ɗan duniya ne in ya tsaga gaskiya aka karba a zona lafiya amma in ya tsaga gaskiya ba karba ba yanzu ya cin da kan mutum shi aka yi yayi wasu mutane guda biyu musulmi da wanda ba musulmi ba wani abu ya haɗa su a na sabari za ka je kotun mazan Allah za ka je kotun mazan Allah kowa yi bayanin damuwarsa sai Allah ya ga cewa musulmin nan shi ne mara gaskiya wancan shi ne mai gaskiya sai Allah ya ba da gaskiya ga wanda ba musulmi ba kuma ya ba da rashin gaskiya ga musulmi a san tsarki na rashin adalcin haka ta ce wala ya ce man da kai daga an qawlin ala an la ta'dilu aydilu wa qarabu haka ta ce ba ga shara ba sai sai ya ne kuma yanzu sai ga baba ji a kai sai musulmi sai dan ji kankani a zuciyar sa zama munafiki da ya ji kankani wai zai zai dauka kara da lalata kotu saboda kotu annabi ai kotun annabi ita ce ta Allah ta Allah ita ce ta annabi da abin da aka yanke hukunta kotun annabi na Allah ko da abin da annabi ya zata ya zata dama ba Allah mun ya zata to kaga da kotun annabi ba a kara da sai da baya da mutum nan mun sai ne gaba ya fi wajen da na buga da aka yi wajen da na buga sai ya karanta karan aka karanta karan da aka karanta shi ma sai na buga sai hukunci din hukuncin shugaba ba saɓani ya ba musulun rashin gaskiya ya ba wanda ba musulun ba gaskiya dan Allah daga nan da ya kamata kuma ba sa hakura ba daga nan kawai wai har yanzu yana da sauran damar zai ɗaukar tsara da ya ɗaukar tsara sai ne kodu sai na umaru da ya kodu sai na umaru sai wannan sai abokin tsaran sai ya karanta masu na umaru a wannan kuma matsalar da mun yadda mun shi muka dawo gaban sai na abar
amma da shi ma an dawo wajen ka to me ba wuri da suka karanta tsara shi ma sai ya hukunci irin hukunci da manzon Allah ya yi irin hukunci da sai na faka ya yi ya ce amma ina zuwa da ya shiga cikin ya fito da takobi yana fitowa da takobi sai ya tara kan wannan mutum kawai raba shi biyu kawai ya ce wannan shi ne kashin alƙalanci kawai aka raba shi da aka raba shi biyu sai labari ya ce kuma na da na umaru ya kashe musulmi zala ta'a ba na tsammani saboda umaru ke taɓa mutumin da yake musulmi ba saboda umaru ba in ko takobin umaru ya taɓa jikin mutum har ya yi raya san mutane dan wuta ne ana tsakanin wannan yanayi daga ayayi bala wara ce la yu'minuna hatta yuhaqqimu ka fi ma shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima Rabbi na wanzu ya kashe arni ya kashe kafiri ya yi daidai ya ce ne da shan tari ya ce kulle mazarin da maganar sai na umaru sai ce wa kadarawa umaru bin kattabi hadisa sai na umaru dan kattabi radiyallahu anhu an ya kara masa yadda ya rawaito fi hadisi isra'i a cikin hadisin isra'i an sallallahu alaihi wasallam daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annahu qala lallai annabi ya ce da na gama isra'i na gama miraji sun maraja sai na dawo ila kadijata wannan na kadin wa ila goma da Allah sallallahu alaihi wa sallam dala min na Aisha kuma eh tamam ila ya Aisha nan kuma ila sai da ummu hani kuma akwai ta kuma nan sai akwai nan ru ila sai wa na na kadijata sai na dawo kunna na kadijatul kubra hadda na ga Isra'il na ga Miraji fa ita kuma na barta a kwance amma a jima ma to ma ta awwara an dandira wata juya daga gefen kwance gefen ta na barta da shi a kwance an na Isra'il na Miraji na dawo wata tsaunin kwanciya ba kaga wannan yana nuna Isra'il nan ma dai a cikin wani kankanin sama ne aka yi cikin dare يسأل سبحانه الذي أسرى بعبده ليلا من يمشي الجليل ولا قليل الجليل أكيد أخي ولي أن يكون رواك رأي الصدوق يا غالي فضل فضل الجلال في إبطال الحجاج من قال إنها نوم الكتابة hujjoji da kuma dalilai na waɗanda suke cewa Isra'il nan ce barci ne, kuma sun gama hujjoji, amma hujjojin ɓatattu ne, hujjojin lalatattu ne, ba hujjojin gaske ba ne, kuskure aka yi. Mahukuna baya, inda ta duk wanda ya kokare ya ce, lada ne, wanda ya kokare kuma ya kuskure lada ɗaya. Saboda haka, wannan fasalin zai mana magana akan fata hujjojin wanda suka rike wa Isra'il nan bashi fa hajju bi qawli ta'ala masu cewa Isra'il nan bashi ne sun kama hujja ne da fadan Allah madaukakin sarki wa ma ja'alna yallati araynaka illa dhurriyatan lillah ba mu sanya abubuya gani na mabarki allati araynaka wacce muka nuna maka ita ba illa bidajen billah ba ce kawai ta zama fitina ta zama musiba ta zama jarabta ga mutane fasammaha sai Allah ya ambace ka rukuya abinda ake gani a cikin bacci shine mana ar-rukuya abinda ake gani a cikin bacci duk da cewa mafarkin ma yana da sunaye mabambanta an gane da ko yana da suraye mabambanta akwai alhilm ko alhulum mafarkai su mafarkai azgabu a halalin kenan shi ma mafarki da bacci ake ganin sa amma da bangaren sa akwai inkilamu inkilamu shi ma wani ne amma ya da ta bangaren wa yake ganin wannan wanda bai balaga ba da ya balaga sai shekara sha uku sha uku sha biyar in ya kwanta ya ga yana jima'i almani ya gudu wata in bai taba bai wata a ranar yana nuna ya balaga wannan mafarkin ana kiran sa ikilamu mafarki amma na balaga akwai kuma mafarka mafarkan da aka fara yi an gane kenan ko in mutum ya yi mafarkin ya yi aure da daddare wannan ba ruya ke kiran da wani mafarki ne kawai tun mutumin da ya mafarki da daddare ya ga wani wani dogare ya ciyo shi da kula da yana zane shi mana wannan ba ruwa bane mana ba ruwa bace mana mafarki ne kawai zo da gida amma in ka za a barci kana alula wannan ruwa ne in ka za a barci kana sallah wannan ruwan ta asaliha ka kanta a bacci kana karatun alqur'ani wannan ruwan ta asaliha wanda wannan jum'un min sittati mu'arrafina jum'an min al-nubuwa wal yanki min annabta an gane da ranku aka so suke da karkatuwa karkatuwa karkatuwa saboda haka sai Allah ya ambace ta da ruya wa ma ja'alna ruya lati arinaka illa bi kadrillah Allah ya faɗe ta ma'ana abin da ake yana cikin barci kunna sai muka faɗa ni shaukaniya ba sai kuma hujja da wannan aya ba to mu yanzu muna cewa qawluhu subhanahu wa ta'ala fadan Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala akara bi abdihi arzi ya tabbata ga Allah wanda ya tafi dare da bawansa Muhammadu wannan ya russuhu yana raddi akan wancan ayan wa ma ja'alna ru'yatan lati a'inaka illa fitnatan lin-nas fadan Allah subhanahu wa ta'ala asra bi abdihi ay yayi raddin wancan magana in sun taba hujja da wancan aya da subhanahu wa ta'ala asra bi abdihi yayi karo da wancan aya wato da haka ya shaje wancan magana yayi raddin wancan magana kaga masu kan hujja da wancan wato da ba da dalili ba wannan dalilin ya rusa wannan ya rusa wancan da annabu domin shi la yuqalu min nawmi ba a faɗa a larabci a cikin bacci asra asra wanda yayi bacci aka zare masa abin da yake da ruhu tamkir akwai ruhi ana kira ruhu tamkir wannan rai da shi nan adam ke tantance wannan namiji ne wannan mace ne wannan fari ne wannan baki ne wannan abin so ne wannan abin ki ne wannan kusa ne wannan nesa ne an gane ke ko da wannan ruhi dan adam ke bambanta waɗannan abubuwa to ana gane shi an gane ke ko amma in an gane za ka ga mutum yana nan ba da ransa ba amma da mutuwa an gane ke ko amma fa yana kusa da rawa an gane garin ko yana kuma da gawa saboda dukkan alhawatu kan waɗannan hawatu kan nasa yanzu ba wani abu da ke gani ba wani abu da ke tasiri a cikin sa da ana ganin sa na tasiri yanzu haka sai tasiri jin sa yana tasiri da bacci sai tasiri shakar shaka ya sniper yana tasiri wanda ya bacci in aka yi tuka a ɗaki yana jin wani wanda ya bacci in an ce ba tare da kai yana jin kamshin a halin bacci kaga shammu ka ba amfani sammu bai amfani basaru bai amfani shammu bai amfani sannan zauku ɗanɗano ma bai amfani kaga wanda ya bacci yana nan da ya fara wani shi ɗanɗano ko mene ne bai san shi ba amma ba abin mamaki a wannan lokacin da aka gane wannan ran kuma a wannan lokacin kuma arziki ne a wannan lokacin kuma sakiru ne kuma a wannan lokacin yana cikin hadaran da babu kowa sai mu wuce haka shi ba za ka mutum ya yi bacci waɗannan abubuwa sun basu su gaba ɗaya amma za ka jira hu hu hu hu hu hu hu hu Dalla za ka muke ji shi ba? In ma ba ka ci ba, ka bai taɓa nan ne. Nan ba, kana taɓa nan ne da haka yana bugawa. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, har sai ya farka. Lokacin da aka dawo masa da ruhun tamizin nan, to shi ke nan al'awar da kan su dawo. an gane ke ko a nan kuma shi ke nan sai shi ka je dawo calculation zai dawo ne calculation zai dawo amma lokacin da yawan nan baccin nan ba an janye calculation a lokacin ba shi kai shi yasa ake ɗauka alƙalami a kan mai bacci hatta ni absalata ya fila sai ya farka kula amma mai bacci ba wani alƙalami a kansa an ɗauke gaba ɗaya ma'aukaci an ɗauke alƙalami a kansa shi ma sai ya farfado mai barci an ɗauke alƙalami a kansa shi ma sai ya dawo yaro ƙarami an ɗauke alƙalami a kansa sai ya balaga to in mutum ya yi barci an gane kenan ko ba a cewa mai barci a tsoro ya yi tafiya a'a ba a cewa ya barci wannan an gane kenan ko in sai ana maganar sai ko isra'i an gane kenan ko ko kuwa ana magana ne da mutumin da ba mai bacci ba ne ba mai bacci ba sara ya fili suran an gane kenan ko asra ya fili isra'an wannan ana magana ne da mutalaqqi wanda a fadake yake ba sun bacci ba amma wanda ya bacci ba a ce maka wannan a ce masu kaba hujja وما جعلناه مجلة في عيناك إلا بجنة للناس يجوا wannan ayar ita take tabbatar musu da cewa Isra'ili da barci aka yi daga ta bai subhana da zai akara ya yi rashin wannan magana ku fa su kawo ta hujja kuma wannan dai ku ba ta ce hujja ne ba ta ce hujja ne ta lalace a kawo ta hujja saboda haka Isra'ili a bayyana ta yi وقالوا بالله لله قالوا بالله ما تسرع من أنا لا مدركة إن شاء الله لأن الإخوان الصومي لا تعمل في الرجل إن شاء الله في مدورة da cika cikinmu, da ƙarfinmu, da ruhinmu, da komai namu da sirrinmu da soyayyarmu na Allah sallallahu alaihi wa sallam Allah sanaka da mu Allah sallallahu alaihi wa sallam Allah raya mu tare da mu Allah sallallahu alaihi wa sallam Allah kishe mu tare da mu Allah sallallahu alaihi wa sallam Allah ya kashe mu tare da shugaba sallallahu alaihi wa sallam a cikin rubutu duk da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Allah ya kiyaye mu imanin mu Allah ya kiyaye mu aqidin mu Allah ya kiyaye mu mutuncin mu اللي ما تريدون الولاية اللي تعالي تريدون الآخرة بكت عن محمد صلى الله عليه وسلم اللي تاكا فيها يبنى على موت شفنم من الخير اللي يوجع الفرق فيها يوم على موت شفنم وعكم بكت عن محمد صلى الله عليه وسلم اللي تركب لدي مقلصة شعب الوقام يجب أن يكيامنا اللي بيوقع من الخير اللي ما أصلح ودمه اللي بيوقع روحي كما تدار رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي رام الأمنان أثرتها أن الرمل أبنان الفتى عنه صلى الله عليه وسلم أن الرمل تكون من جهة مالية فتش عن المؤمن صلى الله عليه وسلم ذهب الجهيز أن تتنم أكي لحق سوى شكار شكروا أن يقول لكاو صوت الرسول أن يتعطى الشياط أن يقول من جلال لك تقم يقول من الفلاجة في تقم يقول من الشكر في جلال تلوت تقم على خيرات مية مخروج الصوف أفرجي عنك لي نطوى arziki walwala yalwatawa ya mai sulhin ababen da suka faru a baya karkashin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam abin da Najeriya ta gaba shi na bala'i kada Allah ya ma ya tantana maka irin wannan bala'o'i kuma a gaba karkashin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam an ka gaba da salatu fati sallallahu alaihi wasallam يا من تعالى من والذين عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على محمد العظيم الذي نصرنا في نفسه هذه صراطك المستقيم وعلى اله حق قدر الاسلام العظيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين